الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a 26 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am a sallar gawa bayan fatiha sunna ne mutum ya zo da sura kamar yadda hadisi ne tabbatacce akan haka bai ta kai ta ga fatiha ita kadai bayan fatiha mutum yakan zo da sura na'am kamar yaya bayan sati guda idan yanke yankewar jini da dawowar shi kamar yadda malamai suka faɗa inda bai kai ba kwana takwas zuwa goma to wannan za ta lissafa cewa al'ada ce ta farko amma in an samu kwana takwas zuwa goma idan wani jini ya sake dawowa to wannan kuma sabuwar al'ada ce don don haka da jini ya zo mata an samu wasu 'yan kwanuka sai ya yanki sai da ya samu wasu kwanuka hudu zuwa biyar sannan ya sake dawowa to sai ta lissafa ta ci gaba da cike kwanukan da ta saba yin al'ada wato a kowane wata in kuma kwanukan sun rigai sun zarta to wannan kuma sai ta lissafa cewa kenan al'adar ta ta karu maimakon da tana kwana biyu a kowane wata kenan yanzu ya koma kwana uku ko kwana uku tare da cewa a lokacin da jinin ya dawo sai ta tsaya ta lura da shi in ta same shi launin sabaki ne kuma yana da kauri yana da wari da wannan jinin al'ada ne idan kwa yawo hinta game da waɗannan sifofi to ba jinin al'ada ba ne jini ne na rashin lafiya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin kitabul hikik mun tsaya ƙarshen wato babi na hudu kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na biyar قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسئي العبد غير مشكوك عليه على نحو الكتابة قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم أنه قال سمعت قتادة وابن دعامة السدوسي أنه قال حدثني الندر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شكيس من عبد قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد هو ابن هو ابن أبي أروى عن قتادة عن أنس بن عن أنس بن عن عن النذر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شكيسا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسقي به غير مشكوك عليه تابعه حجاج بن حجاج وأب وأب وأبان وموسى بن خلف عن قتاده اختصره شعبا malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ‘yantar da wato rabansa game da wani bawa da yake tarayya da wani misali bawa ne kuka haɗa kuɗi kai da abokinka kuka saya ko kuma kyautar shi aka baku ko kuma sadakar shi aka baku ko kuma gadar shi kuka yi sai ka faɗa cewa kai ka ‘yantar da rabanka sai ce wa laisa lahu malun kuma shi wanda ya ‘yantar da rabansa ba shi da wata dukiya wadda in an ma bawon kima zai iya biyan abokin tarayyarsa yaya za a yi shi ne malam ya ce ustus iya ustus iya abu wato shi bawon sai a sanya shi ya je ya yi aiki ya nemo kuɗi lafazin ustus iya an ciro shi ne daga asa'ayu lafazin asa'ayu a larabci yana ɗaukan ma'anar tafiya da gaggawa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa fa'i zahiya hayyatun tas'a ai tamshi bi sura haka can yake cewa thumma adbara yas'a ai yamshi bi sura sannan kuma lafazin asayu yana ɗaukan ma'anar wato shine al'amal kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura kamar yadda can ya faɗa wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura haka kuma ya koma faɗa inna sa'ayakum la shatta ai inna amalakum la shatta shine anan yace ustus iya ma'ana ustus iya al-audu wato bawan sai a sanya shi ya yi aiki ya nemo kuɗi domin a biya shi abokin tarayyar wanda bai yantar da kasansa ba gaira mashkukin alaihi malam shi amma fa ba za a tsananta masa ba ba za a tsananta masa shi bawan a tirsasa masa za a bar shi ya yi iya bakin ƙoƙarinsa shi ne malam sai ce ala na hawil kitaba a bisa kwatancin dora fansa a bisa kwatancin dora fansa ita dora fansa mutum yakan iya faɗa ga bawansa je ka daga nan zuwa lokaci kaza misali zuwa shekara guda ko shekara biyu ko shekara uku je ka ka nemo kuɗi idan ka kawo mun miliyan ɗaya je ka kai ɗani na ɗora maka fansa kamar yadda ita ma mu'amala ce mai zaman kanta wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira to wannan yana kama da kitaba ba za a kuntata masa ba a ce masa kawai take yanke zaka biya ko kuma shi ka daga nan zuwa rana ya tewa ko daga nan zuwa karshen wata ka nemo kuɗi ka kawo a biya shi abokin tarayyar shine ma ya ce gaira mashkukin alaihi ma'ana ba za a tsananta masa ba kenan zuwa zai yi ya ringa sana'a yana aiki yana nemo kuɗi yana kawowa ana tarawa kina domin a biya shi abokin tarayyar da bai yantar da kasan shi ba amma ba za a tsananta masa ba za a tilasa masa ba a ɗora masa abin da ya fi karfinsa shine ya ce gaira mashkukin alaihi halin ba yana abin tsananta ma sai ce ala na hawil kitaba kuma a bisa kwatancin dorafansa kenan haka za a yi ya je a hankali ya nemo kuɗi idan sun haɗu kenan a biya wancan mai gidan nashi abokin tarayya shi ne anan malar sai zo mana da hadisin wato jarir ibn hazim ke faɗa cewa qatada ibn di'ama asadusi albasari ya rawaito daga annadir ibn anas ibn malik shi kuma daga bashir ibn nahik shi kuma daga abu huraira allah ya kara masa yadda na faɗa maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a taka shakisan min abd maza allah ya ce duk wanda ya yantar da wato rabansa game da wani bawa da yake tarayya da wani lafazin shakis bi ma'ana nasib waznan wa ma'anan don haka in ma ka ce shikis ko ka ce shakis duka ma'anarsa shine rabu shine anan malam sai koma zauwa da hadisin ta wata hanya ta daban ita ce riwaya ta wato musaddad shi ko daga yazid ibn zurai shi ko daga sa'id ibn abi aruba daga katada ibnu di'ama daga annadir wato ibnu anas daga bashir ibnu nahik daga abu huraira allah ikara masa yadda na faɗa lalle manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a ataka nasiban aw shaqisan fi mamlukin duk wanda ya yantar da rabansa game da wani bawa da ke mallakar shi shi da wani kwanto aka samu daga marwaicin shin maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi mana'a a taka nasiban ko cewa ya mana'a a taka shakisan kamar yadda muka yi bayani shakis da nasib wato duka ba su da bambanci ta fuskar ma'ana shi ne ce mana'a a taka nasiban au shakisan fi mamlukin duk wanda ya ‘yantar da rabansa game da wani bawa wanda yake tarayya da wani a kansa. Maza Allah ya ce, Fakala su ho alaihi fi malihi in kana da humal, wato tsamayar da wannan bawa daga bauta ya zama tilas a kan shi fi malihi kuma a cikin dukiyar shi shi wanda ya ‘yantar da kasansa, in kana da humal in har yana da dukiya. kaga wannan siga ce daga cikin siyagul wujo yana tabbatar mana da cewa ya zama tilas ya zama wajibi in har shi wanda ya yantar da kasansa yana da dukiya to dole za a ma bawon kima kima ta adalci ya biya abokin tarayyar shi biya abin da yake haƙƙinsa shi ne ana maza Allah ya ce fa khalasuhu tsamayar da wannan bawa daga cikin bauta alaihi na kan shi wanda ya yantar da kasansa fi malihi a cikin dukiyarsa in kana da human in har yana da dukiya wa illa za Allah ya ce in kwa ba shi da wata dukiya wadda za ta iya biyan abokin tarayyar kuwima alaihi manzo Allah ya ce sai a ma bawon kima kima ta adalci idan aka ma bawon kima ta adalci misali sun sayi bawon miliyan ɗaya a yanzu bayi suna tsada in sayar da shi za a yi akalla za a sayar da shi miliyan biyu to menene kima ta adalci kima ta adalci a yi masa kudin da zai yi a wannan lokaci kar a wato zurfafa a sanya kudin da bawon ba zai yi ba kuma kada a latsa a karya shi kasa misali bawon nan zai yi miliyan biyu a dauke shi miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da ɗari biyar bai yi ba iya abin da za a yi kima za a yi masa ta adalci tun da bawon nan zai yi miliyan biyu shi wannan ya ce ya ‘yantar da rabansa kai ko da kai da shi kowa ya kawo jika ɗari biyar kun haɗa kun sai ba wannan miliyan ɗaya to a yanzu in sayar da shi za a yi zai miliyan biyu to kai da ka ‘yantar da ka san ka kenan miliyan ɗaya wannan ta sanya kenan mi ya rage miliyan ɗaya in kana da kuɗi to dole ne za a tilasa maka ya zama tilas a kanka ko kotu ana iya kai ka dole a matsa kaka kwankwalo miliyan ɗaya a biya abokin tarayya idan ku baka da kudin da zaka biya abokin tarayya shine manzon Allah yace fastus iya bihi gaira mashkukin alaihi shi bawan sai a sanya shi aiki bihi wato game da rabon abokin tarayyar kenan ɗayan mai gidan gaira mashkukin alaihi amma ba za a tsananta masa ba sai a ce to ya je yayo aiki ya nemo kuɗi a ringa tarawa kenan har a biya wannan abokin tarayyar wato haƙƙinsa kenan miliyan guda da tare a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa haka wato ake haka shine abin da ake zartar da shi a shir'ance kenan in har wani daga cikin jama'ar da suke tarayya game da wani bawa ya yan tattarabin shi kenan za a tilasta masa cewa ya biya abokan tarayya in ko ba shi da dukiyar da zai biya to bawan za a masa kima ta adalci sai a ce masa to je ka yi aiki ka nemo kuɗi domin a biya waɗannan abokan tarayya shine anan malam yace ta ba ahu hajjaj ibn hajjaj wa abban wa musa ibn khalaf an qatada wato wannan hajjaji ibn hajjaj da shi da abban da musa ibn khalaf sun ma sa'id ibn abi aruba mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga qatada gane ko daga qatada ibn di'ama shi kuma daga annadir ibn anas shi kuma daga bashir ibn nahik shi kuma daga abu huraira Allah ya kara masa yadda باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان هو ابن أيينة الهلالي المكي قال حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري قال حدث قال حدثنا سفيان هو ابن أيينة الهلالي المكي قال حدثنا مسعر هو ابن كدام عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري عن زرارة بن أبي أوفى عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان هو بن سعيد الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin kuskure da mantuwa fil ataka game da yantar da bawa wa balak wato da sakin mace wani hauhi da abin da ya kama da haka gane ko abin da ya kama da haka shine wato kamar kome sai ya ce wala ataka malam ya ce ba maganar yantarwa illa li wajhillahi ta'ala wato sai domin girman fuska ta ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ko ma'ana kada mutum ya yantar da bawansa face sai domin neman sakamako na ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kuma yantarwa ba ta inganta sai wadda aka yi wato saboda Allah ka yantar da bawanka don neman sakamako na ubangiji subhanahu wata'ala ka yi don girman fuskarsa saboda shi wannan kamar malam yana mai da martani wato ga wasu daga cikin magabata shine al'imamu malik Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa duk wanda ya saki matarsa ko ya ‘yantar da bawansa da ganganci ko akan kuskure yana tuna ko ya manta da wannan duka ya tabbata amma tare da cewa hatta da almajiransa sun yi inkari akan irin wannan fatawa akan wannan fatawa na cewa duk wanda ya ‘yantar da bawansa ko ya saki matarsa wato akan mantuwa ko akan kuskure da gangan wato da wannan wato da ganganci ko akan kuskure ko akan mantuwa wato yana tuna ko kuma ya manta to wannan ya zartu to shine anan malam yayi babi na cewa baban da ke bayani game da hukuncin kuskure da mantuwa game da yantar da bawa kuma haka wato sakin mace da abin da ya kama da haka shi ne malam sai ce kuma wala a taƙa illa ne wajihillahi ta'ala babu wato wala a taƙa babu wata ‘yantarwa ingantatta illa ne wajihillahi sai wadda aka yi saboda Allah wannan shi ma martani ne malam yake maidawa ga wanda ya tafi daga cikin magabata akan cewa duk wanda ya ‘yantar da bawansa saboda Allah ko domin shaidani ko domin wani gunkinsa ko domin wani abu to bawan ya yantu duk wanda ya yantar da bawansa domin wani gunki ko domin wani abu wanda yake na daban in dai ba dan Allah bane to bawan bai yantu ba saboda ita yantar da bawa ibada ce ibada ko ba ta inganta sai an kyautata niyya an yi saboda Allah duk ibadar da aka yi ba dan Allah ba to Allah ba zai karba ba wannan ibada ba ta tabbata ba shine ce wala ataka babu yantarwa ingantatta illa li wajhillahi sai domin Allah sai saboda Allah wanda aka yi saboda Allah ita ce yantarwa wadda ta inganta amma duk wanda aka yi ba dan Allah mutu bata inganta ba shi da anan malam sai ya zo da hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa li kulli imma ma nawa wato na ga dukkan mutum sakamakon abin da yi ne an gane ko na ga mutum wato na ga dukkan mutum sakamakon abin da yi ne wanda yi kyakkyawar niyya yi saboda Allah to shi yake da kyakkyawan sakamako a gobe kiyama duk wanda bai kyautata niyya ba to bakin iya abu iya abin da ya samu a rayuwarsa ta duniya a gun Allah subhanahu wata'ala ba shi da lada da malam ya zo da wannan gaba daga cikin hadisin sai ya ce wala niyyata linnasi wal muqdi wato shi mai mantuwa da mai kuskure ai ba su da wata niyya ina mai mantuwa ina niyya ina niyya ga wanda yake mai kuskure shi yin an ce kuskure dama shi ne ka aikata abu ba tare da nufi ba kawai aikatari ka aikata abu ba tare da niyya ba shine ake kira da kuskure to shi mai kuskure ba shi da wata niyya to haka mai mantuwa wanda ka yi abu ka manta an yi an yi ka tuna ka kasa tunawa to a ce kana da niyya a nan ba maganar niyya kamar yanzu misali mutumin da ya ce ya 'yantar da bawansa kuma sai ya manta da cewa ya 'yanta ko mutumin da ya saki matar shi kuma ya manta da cewa shi kwata-kwata ya sake ta an yi an yi tuna ya kasa tunawa ko mutumin da ya ce ma bawansa duk ran da kamar abu kaza na ji daɗi duk ran da faranta mun zuciya to kai ɗani to ya manta da wannan kalma da yi bawan kuma sai masa abin da ya faranta masa zuciya to sai a ce bawa ya yanti bai yanti ba yasa saboda shi mai mantuwa da mai kuskure ba su da wata niyya shi ne anan malam ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda na faɗa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha tajawaza li an ummati ma wasu wasat bihi suduruha ce lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya rangwamta ma al'ummata li saboda ni gane ko ubangiji subhanahu wata'ala ya yi rangwame ga al'ummata saboda ni ma'ana saboda daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayin da yake da agun ubangiji shi subhanahu wata'ala Allah ya mana wannan rahama shi ne ya mana rangwame lafazin tajawaza an ciro shi ne daga attajawuz idan aka ce attajawuz shi ne wato al'afu kenan rangwame kamar yadda yake cewa ula'ikan lazina na taƙabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa natajawazu ay wa na'fu shine aya ce inna Allah tajawaza li an ummati lalle ubangiji na ya ma al'umma ta rangwame saboda ni ma wasu wasat bihi suduruha abinda zukatansu wato ta yi wasi-wasi game da shi lafazin sudur jam'i ne na sadr abinda ake nihi zuciya an ambace ta ne da sunan mahallin da take ciki shine ce lalle wato ubangiji na ya ma al'umma ta rangwamen abinda zukatansu ta yi wasi-wasi game da shi idan aka ce wasi-wasi wato shine kai kawon abu a cikin zuciya ba tare da wato wata nutsuwa mutum yana kai kawo haka ne ba haka ba ne ya yiwu ba zai yi wannan shine ake kiran da wasi-wasi abinda zuciya ta kasa tabbata a kan shi shi ne ce to duk abinda al'umma ta ta aikata wato na wasi-wasi duk abinda al'umma ta ta yi wasi-wasi da shi a cikin zuciyarta ubangiji subhanahu wata'ala ya rangwamta mata saboda ni sai ce malam ta amal wato matukar bata aikata wannan aiki aiki kwa nan in ma mutum ya aikata da wata gaba daga cikin gabansa wato ko kuma wato ya faɗa da halshensa an gane ko duk abinda ka yi wasi-wasi ka saƙa a cikin zuciyarka to Allah ya maka rangwame matukar baka aikata abu shi ne ce auta kan lam wato ko kuma wato ta yi zance da abu ma'ana ka furta abu abinda yake cikin zuciya na wasi-wasi in dai ka fito ka furta to shi kenan wannan abu ya zartu amma idan ka bar shi a cikin zuciyarka to ubangiji subhanahu wata'ala ba zai kama ka da laifi akan haka shine ce malam ta amal auta kallam don haka anan wannan hadisi yana nuna mana cewa duk abin da mutum ya saka na wasi-wasi a cikin zuciyarsa to matukar bai aikata ba ko bai faɗa ba to Allah ya masa rangwame don haka wannan dalili ne mutumin da wato ya kudirce saki a zuciyarsa ya ringa kai kawo ya ringa wasi-wasi a cikin zuciyarsa game da saki in dai matukar bai faɗa ba ko bai rubuta takarda ba to wannan saki bai tabbata ba don haka a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka ce duk wanda ya yi saƙa sakin matar shi a zuciya inda ya rubuta takarda ko bai ba ta ba suka ce ta saku yasa saboda rubutu aiki da Allah ya ce malam ta amal matukar ba ta aikata ba to kai ko ka zo ka rubuta takarda kenan wannan kaya aiki kenan wannan saki ya tabbata amma abun wasu malamai su sun tafi matukar takardar ba ta je hannunta ba to saki bai tabbata ba sai in takardar ta je hannunta da aka so suka tafi akan cewa ko da ka ba wani cewa ya kai mata kafin ya isa kama baya ka karbe wannan takarda to shi kenan to amma wannan hadisi yana tabbatar da cewa matukar mutum bai aikata ba rubutu ku aiki ne kina in dai ka rubuta to wanda saki ya tabbata ko da takardar ba ta je hannunta ba sai ya ce auta kallam ko kuma wato matukar ita al'ummar tawa wato ba ta yi zance da wannan abu ma'ana ba ta furta kalmar ba in dai mutum ya riga ya faɗa abin da yake cikin zuciyarsa to wannan shi ke ya zartu wannan hukunci na hawan kansa a wannan lokaci haka wata riwaya makamanciyar wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza li an ummati alkhata'a wan nisyana sai ce wa mastukrihu alaihi lalle ubangiji ta'ala ya rangwamta ma al'umma ta alkhata'a wan nisyana wato kuskure da mantuwa sai ce wa mastukrihu alaihi da abinda aka tirsasa mutum akan shi tare da cewa shi wancan hadisi baya kan sharaɗin malam don haka malam bai zo da shi ba amma hadisin shine ya fi zama ya fi dacewa wato da mahallin don haka kenan malam ya yi shi a cikin tarjama kenan hadisi ne ingantacce Allah ya rangwamta ma al'umma ta saboda ni alhaba'a kuskure wanda siyana da mantuwa wa mastukrihu alaihi da abinda aka tirsasa mutum akan shi abinda aka tilasa ka kai ba tare da nufi ba to wannan shi ma Allah ya ma wato al'umma da wannan rangwani to me ake nihi da tirsasawar domin wasu suka raba da wannan mutum sai ya saki matar shi wai sai ya ce wai tina samun ta yi matsamin ta yi cewa wai dole ne na sake ta idan ta tila sama sai ka sake ta ka sake ta ta saku abinda ake ni da tirsasawa a nan wani kawai a zalimi ya zo ya tilasa maka kuma wasu sukan fake wai dangane da cewa wai mahaifiyarsa ko mahaifinsa wai tilasa mishi yayi akan rabuwa da matar shi to mahaifi ana ma zaune lafiya kalau yana da yancin da zai tilasa maka ya ce dole sai ka sake ta kuma ya zama wajibi akan ka sake ta kai ma mahaifanka da a duk lokacin da uwa ko uba suka tilasa ɗansu akan cewa sai ya saki matarsa to yi musu da'a ya zama wajibi a nan iya abin da za ka yi sai dai ka lallabe su in sun yi haƙuri to falillahi lamdu in ba su yi haƙuri ba dole ka bi umarninsu ka zartar da wannan abin da suka nema na sakin matar duk sanda kake mata duk ƙaunar da ke mata domin umar allah ƙara masa yadda ya tirsasa ɗan shi abdullahi cewa dole sai ya rabu da wata mata da yake aure da ita shi abdullahi sai ya ki sakin matar umar ya je ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi ɗana abdullahi yana aure da wata mata na tilasa shi cewa ya rabu da ita kuma ya ki rabuwa da ita manzan Allah ya kira ya abdullahi ya ce masa bi umarnin mahaifinka abinda mahaifinka ya sa ka kayi manzan Allah ya ce yi masa da'a ala dole ya saki matar haka wani ya zo wajen abu darda Allah ya kara masa yadda ya ce masa ina aure da wata mata ina matukar santa da kaunarta amma mahaifiyata ba ta santa ta ce kawai sai na rabu da ita me ya kamata abu darda sai yake ce masa alwalidu ausadu abwabil janna mahaifi shine fiyayyen kofa daga cikin kofofin aljanna ma'ana hai kofar da babu wahala mutum yakan dace da aljanna a gobe kiyama an gane ko da'a ga mahaifa sai ya ce ta rage in ka so ka kiyaye wannan kofa ko ka tozartar da ita ni dai na faɗa maka kaga ana hannunka mai sanda yake masa in har yana so ya dace da aljanna a gobe kiyama to ya ba mahaifiyarsa da'a akan wannan abin da ta nema na sakin wannan mata don haka wannan hadisi da ya ce wa mastukurihu alaihi da abin da aka tilasa mutum a kai shi idan mahaifinka ko mahaifiyarka suka tilasa ka kaskara ka saki matarka to ta saku haka in ita matar ta tilasa ka ta tirsasa ka ka sake ta ta saku maganar tilasawa a kai ana nihi wani can daban a zalimi ya zo ya tilasa ka cewa sai ka sake ta an gane ko to haka in alkali ne ya tilasa ka cewa sai ka sake ta kuma shi ma ta saboda alkali yana da yancin da zai tilasa ka wani lokacin da ya kasance kana da wasu laifuka na abubuwan da suka zama dole a kanka game da ita matar kaki cikawa an ce ka sake ta kuma kaki sakinta to ana alkali yana iya tilasa ka kuma in har kaki sakinta alkali yana da yancin da zai iya sakan maka da ita sai dai ya tsaya idan Allah kare ya bi son zuciya domin ubangiji ta'ala ya faɗa fala tattabi'ul hawa an ta'dilu ya ce karku bi son zuciya domin kada ku karkace ma tafarki wanda yake na gaskiya sai malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin alkama ibn waqas allaisi ke faɗa cewa na ji umar allah ikara masa yadda na faɗa cewa ya ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam na cewa al'amalu bin niyya manzon Allah ya ce su ayyuka akan karɓe su da gwargwadon niyya ko kuma ayyuka ana la'akari da su wato da gwargwadon niyya a nan za ka ƙaddara al'amalu tukubalu bin niyya ko kuma al'amalu tu'tabaru bin niyya ko kuma al'amalu tasihu bin niyya ayyuka suna inganta a sababin niyya ko kuma ayyuka ana karɓar su a sababin niyya ko kuma ayyuka ana lura da su a karɓe su a samu sakamakon lada a kansu abun Allah subhanahu wata'ala a sababin niyya sai ya ce wa librahim manawa zan Allah ya ce na ga dukkan mutum sakamakon abin da ya ne na ga mutum sakamakon abin da ya ne idan niyyarsa ta zamanto kyakkyawa ce to sakamako zai zamanto kyakkyawa a gun Allah subhanahu wa ta'ala idan ku niyya ta zama mummuna to kazalika sakamako zai zamanto mummuna wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atu bisluha hal jaza'ul ihsani illa al ihsan shine yace wa limri'in ma nawa naga mutum sakamakon abin da ya nihi ai jaza'u ma nawa sakamakon abin da ya nihi kenan in khairan fa khairu wa in sharran fa sharru sai yace fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli duk wanda hijirarsa ta zamanto saboda Allah da manzansa idan aka ce alhijira wato shine mufaraqatu daril kufri ila daril islam khawfal fitina ƙaurace ma gari na kafirci zuwa gari na musulunci domin jin tsoron fitina kar a ringa tsangwamarka game da addininka a hana ka gudanar da shi ita kwa hijira wajibi ce kuma wajabcinta na ɗorewa har zuwa kiyama duk mutumin da yake rayuwa a inda baya iya bayyanar da musuluncinsa baya iya gudanar da addininsa to kaurace ma wannan gari ya zama wajibi a kan shi ci gaba da zama a inda mutum baya iya bayyanar da addinin shi baya iya gudanar da shi kamar yadda ya dace to wannan yana daga cikin ayyuk abubuwan da suke zubar da aikin bawa kwata-kwata duk mutumin da yake rayuwa a inda ba zai iya bayyanar da musulunci shi kuma yana da ikon da zai yi hijira ya bar wannan muhalli yake yin hijira to duk abin da ya aikata na ibada ubangiji ta'ala ba zai karba ba kamar yadda hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana watsar da aikin mutumin da yake da ikon yin hijira ya ƙi yin hijira alhali ko baya iya gudanar da addinin shi a inda yake rayuwa don haka a farkon musulunci ubangiji ta'ala ya wajabta ma muminai ƙaurace ma birnin makka dole ne su koma birnin madina su tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kafa daula ta musulunci nan ne inda za su samu sakewa su gudanar da addininsu don haka waɗanda suke da ikon yin hijira a wannan lokaci suka ƙi ubangiji ta'ala ya musu kashe da barazana wato game da wutar jahannama kamar yadda yake faɗa a can cikin suratun nisa innan lazina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ونجي تعالى كي تشوى للي ودندا mala'ikun Allah ke karɓar rayukansu halin suna masu zaluntar kawunansu game da rashin yin hijira kuma alhali suna da ikon yi. Ubangiji ta'ala ya ce ƙalufi makuntu mala'iku za su faɗa musu don yi musu Allah wadai su ce musu cikin wani abu kowa kasance ko ‘yan ɓangaren mominai ne ko ‘yan ɓangaren kafirai ne cikin mai kuki. halu kunna mustada'afina fil ard sai su bada hamzarin cewa ai mu mun kasance ababen raunanawa a wannan kasa ba ma iya hijira an kuntata mana halu sai su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah bata zamanto ba mayalwaciya da za ku yi hijira ku kaurace ma inda ake tsangwamar ku inda ba a barin ku ku sake ku gudanar da addinin ku shin ba kwa kaurace ma irin wannan ƙasa ku tafi inda za ku samu sakewa alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin yanzu ƙasar Allah bata zamanto ba mayar waciya da za ku yi hijira ubangiji ta'ala sai ce fa ulai kama awahum jahannam waɗannan waɗanda suke da ikon yin hijira kuma suka ƙi ubangiji ta'ala ya ce makomarsu ita ce wutar jahannama wasa'at masira ubangiji ta'ala ya ce tur da makoma a ce wutar jahannama ita ce makomar mutum makoma ta yi nuni ubangiji ta'ala ya ce illal mustada'afina min ar-rijal sai dai waɗanda aka raunana wato daga cikin mazaje kamar waɗanda ba su da lafiya da waɗanda suke dattawa min ar-rijal sai ya ce wan nisa'i da mata wal wilidani ta kankanan yara la yastati'una hila waɗanda ba su da iya wata dabara da za su iya yi su gudu su kaurace ma birnin wala ya hata dole sabila kuma ba sa iya shiryuwa ga tafarki ma'ana ba su san hanya ba balantana su hijira su je wani gari sai ce fa ulaika asallahu an yi afuwa anhu waɗannan tabbas ne ubangiji ta'ala zai musu rangwame Allah ya musu rangwame wa kana Allahu afuwan gafura ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar rangwame ne game da bayinsa kuma mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba to don haka ita wannan hijira daga makka zuwa madina wajamcinta ya taka burki a sababin cin makka da yaki da aka ci makka da yaki ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sauke ma mominai wajamcin yin hijira zuwa madina ya zama sunna mustahabba kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi akan harshen manzansa kenan kamar yadda Wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ke faɗa la hijirata ba adal fathi walakin jihadun waniya ba maganar hijira babu wajabcin yin hijira ba adal fathi bayan cin makka da yaki to amma wannan hijira kuma wajabcinta wannan zai dore har izuwa mai dorewa ne har izuwa kiyama kamar yadda muka yi bayani duk mutumin da Allah ya azarta shi da musulunci yana rayuwa a tsakanin jama'a jama'ar da suke tsangwamar shi bai isa mai bayyanar da addinin shi kamar yadda ya dace to kaurace ma wannan jama'a kaurace ma wannan ƙasa ya zame masa wajibi idan yake kauracewa duk abin da yake aikatawa na ibada Allah ya zubar da shi kamar misali irin waɗanda suke rayuwa a ƙasashen turai a irin yau da yawa za ka samu a wani yankin kayi kaɗan ka bayyanar da addininka da ko mahaifarka ce dole ka ƙaurace ma wannan balantana kai bakon haure sai ce faman kana hijiratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda hijirarsa ta zamanto saboda Allah da manzansa ma'ana ya yi saboda Allah don neman sakamakonsa kuma ya yi hijiran wato domin taimaka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ɗaukaka sunnar shi manzan Allah ya ce fa hijiratuhu ila Allah wa rasulihi sakamakon hijirar shi na ga Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi kuma na ga manzansa ma'ana shi ne tabbatar wannan hijira kenan manzo Allah zai dauke shi a matsayin muhajir ne wannan ana maganar kenan da wannan fahijratuhu ila Allah wa rasulihi amma fa ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na ba na ba da sakamakon lada ba wanda yake ba da sakamakon lada ya biya ba wa face ubangiji subhanahu wa ta'ala akan duk wasu ayyuka na ibada Allah shi kadai yake ba da lada ina adam fa hijratuhu ila Allah wa ila Allah kenan jaza'an wa rasulihi kabula maza Allah zai dau a matsayin kai hijira kuma sakamakon lada ko na na hijiran daga ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce wa man kanat hijratuhu ila duniya duk wanda hijirar shi ta kasance saboda duniya ce yusibu da yake nihin samunta ma'ana ya yi hijira ne kawai saboda wani tarkaci na duniya da yake nihi ya samu a imra'atin ya tazawwajuha ko kuma ya yi hijira saboda wata mata kadai da yake son ya aura za Allah ya ce fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi sakamakon hijirarsa na ga abin da ya hijira saboda shi wannan ba wato lafazin yusibuha ba jaza ba ne ba da za a ce wa duk wanda ya kamar yadda wasu suke fassara duk wanda ya hijira saboda duniya to zai same ta in saboda mace ma yi to zai aure ta a abinda jumlar take nihi duk wanda ya hijira saboda duniya da yake nihin samun ta yayi ne kawai saboda neman wani tarkace na duniya ya ji labarin a can kasuwanci ya fi tafiya ko kuma a can yaje zai samu aikin yi kawai shi ne iya abin da ya sa shi hijira bai yi hijira ba saboda Allah illa kawai saboda wannan tarkace na duniya ko kuwa saboda wata mata kawai da yake son ya aure ta ta yi hijira shi ya bi bayan ta to maza Allah ya ce fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijirar shi na ga abin da ya hijira saboda shi a wajen Allah subhanahu wata'ala ba shi da ladan hijira a gobe kiyama wannan ɗan tarkace na duniya da ya hijira saboda shi ya samu ko kar ya samu shi ne iya sakamakonsa in Allah ya yi nihin ya samu ya samu in bai nihin ya samu kuma ba zai samu ba kuma abun Allah ba shi da lada kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa man kana yuridu la'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya kasance na nihin magaggauciya ita ce duniya da aiki wanda yake na ibada. Ajjanna na hufi hama na sha'u liman nuri. Ubangiji ta'ala ya ce za mu gaggauta masa iya abin da muke so ga wanda muke nihin gaggauta baki. kenan ɗayan biyu ne ko ka samu ko ka rasa in dai saboda duniya kai ɗayan biyu ne mutum nawa ya yi abu don jama'a su yabe shi kuma su kiyaban shi mutum nawa ya sarrafa aiki na ibada saboda neman wani tarkace a duniya kuma ya kasa samu sai idan Allah ya nufa shi don haka ya ce aljanna da hufi hama da sha'u liman nurid za mu gaggauta masa iya abin da muke so ga wanda muke nihin gaggauta maki sai ya ce kun maja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura in kiyama ta yi ubangiji ta'ala ya ce za mu sanya masa wutar jahannama zai shiga cikinta kuma zai koyo wannan sakamakon duk wanda ya dau aiki na ibada ya sarrafa shi saboda neman wani tarkace na duniya kai don neman a tara maka abin duniya ko don jama'a su girmama ka a ringa tila maka ƙasa da abin da ya kama da haka to iya sakamakon kenan wal iyazu billahi makamanciyar wannan na cikin suratu yunus man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa badilu ma kanu ya'malun a gaban ita wannan aya sai ya ce wa man arada al-akhirata duk wanda ya nufaci lahira da aiki wanda yake na ibada wa sa'alaha sa'ayaha ya yi aiki saboda ita aikin da ya dace da ita aikin da ya dace da lahira shine aikin da ya kunshi sharuɗa guda biyu yi don Allah da koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar niyya sannan kuma ka yi aikin akan karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aikin da ya dace ma gida na ƙarshen kiyama kenan don haka yace wa sa'alaha sa'ayaha yayi aiki saboda ita aikin da ya dace da ita wa huwa mu'min shar'i kuma halin yana mai imani da Allah da manzanninsa sai ce fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura waɗannan su ne wanda aikin su ya kasance abun godiya abun karba abun sakamakon lada abun ubangiji subhanahu wata'ala shi ne annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana faman kana tijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda hijirar shi ta zamanto saboda Allah ne da manzansa to fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi sakamakon hijirar shi daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa man kana hijratuhu ila dunya duk wanda hijirar shi ta zamanto saboda duniya yusibu hadi yake nihin sabunta a wibra'atin ya tazawwajuha ko kuma saboda wata mata ce da yake nihin ya aura maza Allah ya ce fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijirar shi ya tabbata zuwa ga abin da ya hijira saboda shi a takaice malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana duk abin da aka yi ba tare da niyya ba to wannan ba a lissafawa da shi ba a zartar da shi don haka duk wanda ya ce ya yantar da bawansa a kan su fitar baki ba tare da niyya ta zuciya to wannan yantarwa ba ta tabbata ba haka wanda a wajen lafazi ya kuskure ya ce ya saki matar shi an gane ko ba tare da niyya ta zuciya ba harshen shi ne ya yi tuntube kawai ya ce ya sake ta to wata sako ba an gane ko babun idza qala li abdihi huwa lillahi wa la wal itik wal ishhadu fil itik قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير هو الحمداني عن محمد بن بشير عن إسماعيل هو ابن أبي أويس عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن قيس هو ابن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أنه لما أقبل يريد الإسلام أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه, غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة رضي الله عنه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك فقال أما إني أشهدك أنه حر قال فهو حين يقول ya lailatan min quliha wa ana'iha ala annaha min daril kufri najjat najjati ala annaha min daratil kufri najjati قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي قال وأبق مني غلام لي في الطريق قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك فقلت هو هر لوجه الله فأعتقه قال أبو عبد الله لم يقل أبو كريب عن أسامة هر قال حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس أنه قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام فأضل أحدهما صاحبه بهذا وقال أما إني أشهدك أنه لله wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya faɗa ma bawansa ya ce masa huwa lillah je kana barka saboda Allah wana wani itika ya yi niyyar wato ‘yantarwa a zuciyarsa an gane ko game da wannan lafazi da ya ce huwa lillah wannan bawa nawa wato na bar shi saboda Allah to a zuciyarsa sai ya yi niyyar ‘yantarwa shin ya ‘yantu ko kuma mai ‘yantu ba dole ne sai ya yi lafazin cewa shi kana ‘yantar da kai ko kuma in ya ce na bar shi saboda Allah ko kuma je ka na bar ka saboda Allah shi za a iya ɗaukan shi a kan ‘yantarwa kuma ya ‘yantu ko kuma dole ne sai ya yi lafazi da cewa je ka na ‘yantar da kai sai malam ya ce wani ishihadu fil itik wato da shaidawa game da ‘yantarwa ma'ana in ka ‘yantar da bawa to ka samu wani ka shaida masa ka tabbatar masa cewa na ‘yantar da bawa na shi ne anan malam ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa a lokacin da shi abu huraira allah ya yadda da shi ya gabato birnin madina wato da nihin musulunta wa ma'ahu gulamuhu tare da shi akwai bawansa bawa abin da ya dace a faɗa a ce masa gulamu idan namiji ne in mace ce ce a ce mata jariya an gane ko a ce mata jariya shi in ma ka ce gulami ko kuma ka ce fataya domin yin haka ladabi ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya gabata a darasinmu na kitabu tauhid inda shekul islam muhammad ibn abdul wahab ya yi babi na musamman kar mutum ya faɗa gabawansa ya ce abdi ko bai washe ya ce amati abin da ya dace ya ce gulami in bai wace ya ce jariyati ko ya ce fataya ko ya ce fatati kamar yadda hadisi ne ingantacce wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake hanin mu game da mutum ya ce bawa na ya ce abdi ko ya ce amati domin ita ubudiya a hakika ta ubangiji ce subhanahu wata'ala kowa bawa ne na ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda to shine anan shine yace wa ma ahu gulamu tare da shi kenan akwai bawansa shi abu huraira allah ya kara masa yadda lokacin da ya gabato birnin madina domin musulunta dalla kullu wahidin min huma min sahibihi da shi da bawa kowa ya bace ma dan uwansa akan hanya sun bace shi bawan ya bace ya bace ma abu huraira allah ya kara masa yadda shi ma kuma ya bace ma bawan nasa sun raba hanya kowa bai san da kowa ba sun bace ma juna shine yace dalla kullu wahidin min huma min sahibihi kowane ɗaya ya bace ma abokinsa fa aka bada ba'ada zalik bayan haka abu huraira har ya iso birnin madina ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa can kawai sai ga bawan ya iso a lokacin nan wa abu huraira ta radiyallahu anhu jalisu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya aba huraira manzo Allah sai ya ce ya kai aba huraira hadha gulamuka kada ataka za Allah ya ce wannan bawan naka ne gashi ya ƙara su za Allah ya nuna masa ai ga bawan naka ya yi su faƙala jin daɗin wannan bawa da ya iso bai guje masa ba abu huraira sai ya ce amma inni ushiduka annahu hur ya ce ya manzan Allah ina tabbatar maka wannan bawa na waɗa ne na 'yantar da shi ƙala wato kais ibn abi hazim na faɗa fa huwa hina ya kudu abu huraira a lokacin nan yana faɗa kamar yadda akan hanyar ne yake cewa ya lailatan min tuliha wa ana'iha ya ce kai can dare mai tsawo mai wahala domin dawa ne aka sara daga makka zuwa madina tafiya ce ta kilo 450 kamar da magaran zuwa kwalli shi ne ya ce ya lailatan ya ce kai can wani dare wato da na haɗu da shi a wannan tafiya ta wa min ɗuliha dare wanda yake mai tsawo wa'ada ya ga wahala ya ce ala annaha min daratil kufri najjati ya ce a bisa cewa daga gida na kafirci wato ta tsiratar da ni ma'ana daga gida na kafirci wato ta tsiratar da ni ma'ana wannan dare ke da yana daga cikin darare waɗanda suke masu albarka me yasa saboda ya biyo dare ne wato domin ya tsira wato ya guje ya guje ma kafiran maka kenan ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa birnin Madina shine yace ala annaha abasa cewa ita daren mai tsawo mai wahala yace najjati ai ta tsiratar da ni min daratul kufri wato daga gida na kafirci shine makka a wannan lokaci shine malam sai kenan ashahida anan kaga me yace mana a tarjama cewa wal ishhadu fil itiki da shaida ma wani game da yantar da bawa kenan anan Abu Huraira sai yace ma manzo Allah amma inni ushiduka sannan dai ni ina shaida maka ina tabbatar maka annahu hurru wannan bawa na wada ne ma'ana daga yau na yantar da shi sannan ma da yazo da hadisi na biyu a babar wato abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lamma lamma qadimtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da na gabato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qultu fi tariq yace akan hanya sai na faɗa nake rera wannan baiti nace ya lailatan min quliha wa ana'iha ala annaha min daratil kufri najjati yace kai can dare kai can wani dare mai tsawo mai wahala ala annaha abusa cewa ita daren najjati wato ta tsiratar da ni min daratil kufri wato daga gida wanda yake na kafirci ita ce makka qala abu huraira yake cewa wa abaka minni gulamun li fi dare yace wani bawa nawa akan hanya kawai sai ya gushe mu an gane ko ya gushe ma abu huraira shine a can yake cewa balla kullu wahidin minhuma min sahibi kenan wannan lafazi sai ya bayyana mana a farko shi bawa guje ma mai gidansa ne ƙara sai yake cewa an gane ko shine can yake cewa yawa shine yake ya ce wa abaka minni gulamun lifin dare shine ya ce wani bawa na wasu ya guje min akan hanya قال سيتي فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته lokacin da na iso wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nan birnin madina ya ce sai na yi mubaya'a da shi na musulunta na ba shi haɗin kai da goyon baya fa bayyana ana inda hu yayin da ina zaune a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin na tashi ya ce idan kwala al-gulam ya ce sai ga yaron ya bullo shi bawon ya bullo ya zo fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aba huraira wanzu Allah sai ce da ni ya kai aba huraira ha za gulamuka ai ga bawan naka nan ya iso fakultu sai na ce huwa hurru li wajhin lahi wannan bawa nawa ya rasulullahi ɗa ne saboda Allah ma'ana na yantar da shi fa a ta kahu sai ya yantar da shi cewa huwa hurru li wajhin lahi yace ɗa ne wato saboda Allah kaga anan ya zo kenan me ya ce cayi huwa hurrun li wajhin lahi wannan daidai yake da fadar malam da yace idza kana li abdihi huwa lillahi in mutun yace ma bawan sa yace na barka saboda Allah ko kuma da ne saboda Allah to wannan ya yanti ba sai ya ce ba na yantar da kai shi ne yace fa a ataqahu wato sai ya yantar da bawan abu abdullahi shine muhammad ibn ismail al-bukhari allah ya ji kansa na faɗa lam ya kula abu kuraibin an abi usamata hur wato shi abu kuraib a riwayarsa daga abu usama babu lafazin hur an gane ko babu lafazin wato huwa hur lafazin hur din kawai cai huwa li wajhihi llahi cai na bar shi saboda allah shine fa'idar ramalin yazo da wannan kenan ko da baka zo da lafazin hur ba ka ce huwa li wajhin lahi ko kuma huwa lillahi shikenan bawon ya yantu in dai kai niyyar yantar da shi to ya yantu sannan hadisi na karshe a baban shine hadisin kais ke faɗa cewa yayin da abu huraira allah ya kara masa yadda ya gabato birnin madina da nihin musulunta sai ce wa ma'ahu gulamuhu tare da shi akwai bawansa wa huwa yadlubul islam wato yana neman musulunta yana neman musulunci ma'ana yana da nihin ya musulunta fa aballa ahaduhuma sahibahu ɗaya daga cikin su sai ya bace ma dan uwansa kenan sai ka koma wancan lafazi shi bawan sai ya guje ma Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda shine yace fa aballa ahaduhuma sahibahu sai yace bi hala wa qala sai yace amma inni ushiduka annahu lillahi ce ya rasulallahi ina shaida maka wannan bawa nawa wato na bar shi saboda Allah ma'ana na yantar da shi don haka wannan lafazi ne yana buƙatar niyya in ka ce huwa lillahi ko huwa li wajhi lillahi to in dai kayi niyyar yantarwa to yantarwa ce na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lanar kuskuren da muke Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك